العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da 26 ga watan rajab hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala yi daidai da sha biyar ga watan ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shidda in ya inganta wanda kai tsaye ana sauran mu daga cikin wannan masallaci na site tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna usulus sunna na babban malamin musulunci imam ahlus sunnati wal jama'a shine imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi wanda karatun namu shi ma mun yi mishi take da tauhidi addinin annabawa ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya dasar da mu baki daya ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa karatutukan nan zama da suna tsirin duniya da lahira ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa wannan karatutuka su zama na hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na na hudu a cikin wannan littafi wanda wancan karatun mun dan tsaya ne dangance da tarihin Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi wanda muka ce Imam Ahmad bin Hanbal ai shekara ta nawa aka haife shi a hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam santuwa santuwa eh ai shi ne ɗari da ɗari ɗaya da sassin da da da hudu haka ne san su a sanskar kenan ɗari ɗaya da sassin da hudu aka yi imamu ahmad bin hanbal wanda muka ce ya taso maraya wadda ta ba da gudunmuwa kwarai wurin tarbiyyar shi ita cewa ita ce mamman shi wanda ya ce yana yaro ƙarami take tara shi ta kai shi masallaci ta kai shi kuma yini ya koyi karatu haka muka ce imam ahmad bin hanbal ya yi tafiya garuruwa da dama dangance da abin da ya shafi neman ilimi wanda ya hadace qur'ani tun yana yaro karami sannan ya kasance masanin fiqhu ya kasance kuma masanin ilimin hadisi ya yi tafiya garuruwa kan abin da ya shafi neman ilimi irin su Hijaz da Yaman da Sham da Kufa da Basra wanda muka ce wancan karatun da muke mun ba labarin tafiyar da yayi daga Baghdad zuwa Iraq ƙasa neman ilimi wannan muka ce mu kuma yanzu daga hanyar ta zo mana cikin sauki ko amma kuma karatun yayi ya muna wahala Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu wanda muka ce shi yana da manya-manyan malumai daga cikin maluman shi akwai irin su imamu imamu shafi'i ko bayan shi muka ce da suwa Sufyan bin Uyayna dawa kuma suwa kai su Abdurrahman bin Mahdi da su Yahya bin Sa'id al-Khaffani yana da kyau takardun da ke gaban kukurin ka ɗauka abubuwa kakai ta kallon fara takarda kawai sai rubutun da ke da kwai ciki ha ko ba haka nan ba sannan muka ce daga cikin ɗalibai imamu ahmad bin hanbal akwai irin suwa akwai irin sai imamu bukhari dawa kuma sai imamu muslim dawa kuma abu dawud dawa kuma abu zura aha da ɗan shi abdullahi bin ahmad wanda malaman tarihi su ce imam ahmad bin hanbal kamar yadda yake ake da shi sananna ne baka bukata sai an gaya ma yana tabbatar da abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tare da yayi taharifi ba ko yayi ta'tili ko yayi takrifi ko yayi tamthili yana tsayawa daidai yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani yana gabatar da alqur'ani da sunna da kuma fahimtar sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya fuskanci kalubale da dama a rayuwar shi wanda wancan satin mun ɗanyi bayanin guda daga ciki ko na abin da ya shahi fitinan nan da ta taso ta cewa ƙur'ani halitta Allah ne ko kuma mi ko kuma magana Allah ko wanda kanshi an kama shi an ba shi kashi ya yi kaso Imam Ahmad bin Hanbal yana daga cikin malumai magabata wanda suka wahala kware kusa in ka ɗauko musamman magabata wanda suka yi riko da aƙida sunna za su ga sun wahala kware a rayuwarsu kwarai da gaske sun wahala irin wahala da ba ka tsammani wadda yanzu ba lallai a yi ma mutum ita ba ka ɗauko muhammad bin abdullahab nan kulkusa ka ɗauko irin su mai aƙidatu sahawiyya imamu sahawi akwai ho wanda dafa shi ake cikin kukunya a yi ba ga sahabbai ba ka je ka karanta tarihin magabata ka ga akwai wanda an rinka yankan jikinsu a ana sa wuka ana yankan jikinka kawai saboda wannan addini ko annan muhammad sallam ba da ya bugu bane ba suka buge shi abubakar yake cewa menene za ku kashe mana aboki a tafsuluna rajulan an yaqula rabbi allah kawai za ku kashe mutum dan ya ce ubangiji na shine allah ha kalla ibn ibn qayyim ha an yawo suntar a hauda ta saman jaki ha a hito cikin kasuwa da kai suntar dan wulakanci a matsayinka na babban malami wani ma ana bi ana bugu to shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo ƙarshen zamani wanda ya riko da sunna zaka ga kamar ya riko da garwashin wuta a to mafi yawanci kuma sai zaman ahli sunna yanzu ba su san irin wannan tsangwamai da ware da irin abubuwan na a cikin mutane shi yasa kaga sai kokarin ake ya za a yi a haɗi Allah ya ganar da mu to kun ga wanda yana daga cikin fituntunu wanda imam ahmad bin hanbal ya haɗu da shi a rayuwar shi wanda ana ana kwatanta irin cikin halayen Imam Ahmad bin Hanbal wai yana hakuka yana eh, yana addu'a kuna yi addu'a yake wa'ancan da suka bige shi ha da wanda suka kama shi sarakunan da wanda aka sa suka bige shi wai yana addu'a Allah ya yahe musu kai ya kama su da wannan abin da suka yi mishi Allahu akbar kai masu imani ha mun za ai ana bugun naka kana Allah ya sako ha wasu suka ce Imam Ahmad bin Hanbal da yaji labarin mutuwa wani wai kuka yake ka Allah ya kama shi kan laifin kan azabtar wanda ya mishi to kun ga wannan yana da kyau a samu ahlus sunna su kasance masu yi mai junan su ujiri masu yafiya mafi yawanci zaka samu hatta daga cikin shugabanni da suke faɗa da suke faɗa da wannan aqida na sunna zaka samu su da dama su jahilci wannan aqidan ne kawai abinda aka je aka gaya musu ne an ce musu ahlus sunna kaza ne an ce kaza ne an ce kaza ne to su kuma ba su san wa'ansu ba wanda za su iya musu bayana hakikanin wannan ko ba haka nan ba su kuma ba karatu suka yi ba kenan abin da ya zuma na labari daga wurin wanda kake kallon kayar da shi ai ka gaskata shi a matsayin ka na wanda ba mai ilimi ba ko to za ka samu kuma duk yan tsubban nan da yan gargajiyar nan su ne ke tare da suwa da hukumomi wasu su suna musu tsaye tsaye wasu su suna kaza wasu su suna kaza wasu su suna kaza to sai su zo suna hada da addinin ma wasu su ba tare da sun sani ba wasansu kuma suna yi da gangan ne wanda yana daga cikin wasu maganganu da shi imam Ahmad bin Hanbal da mun karanta wancan satin yake cewa ma ka tafsu hadisan yace shi imam Ahmad bin Hanbal bai san wani hadisi wanda shi ya rubuta ba illa wa qad illa wa qad amintu bihi yace face sai da nayi aiki da shi mun ce kuma wanda ya haɗa shi kawai hadisi kusan miliyan guda to amma da hadisin da ya rubuta ko da hadisin da ya karanta inda ya inganta daga manzo Allah to yake shi sai yayi aiki da shi muna fahimta to aiki na kan mu ko ba haka nan ba ba a karatu sai aiki da karatu hmm? wanda muka ce yana da rubuce-rubuce da dama wasu risalatu nasu wasu littattafai za ka ga wasu sun mayi sama ga talatin. To kai yanzu mai irin ɗalibai irin ce Imam Bukhari ai bai buƙatar mai wata abubuwa ko ba haka nan ba. Yana da ke cikin wani da yana bayanin cewa ya ne aka yi wani zai ce so ya ne aka yi yadda littattafan Muslim Bukhari Abu Dawud suka shahara ba a san malamin ba Imam Ahmad bin Hanbal. ya ce to ai shi imam ahmad bin hanbal littafin shi ba irin ya yi shi ba ne kan tsarin littafin ma da kowa zai iya ɗauka ya karanta da yi shi kan babi babi kaza babi kaza kawai hadisai ne na sahabba yake tattaro ma kun gane to shi kuma bukari kana ɗauka sai ka ga kitabu kaza babu kaza muslim kitabu kaza babu kaza ko ba haka nan ba to shi sai dai ka ji kawai sai dai kawo ma hadisan sai dai su su bukarin su je can su ɗauku. Allah ya dasar da mu. Wanda a gurguje Imam Ahmad bin Hanbal ya mutu ne a Baghdad ko a garin nasu. Wanda malumai suka ce an samu mutane sama da miliyan sama da miliyan wanda suka suka halarci jana'iza Imam Ahmad bin Hanbal wanda da ya mutu an ce garin komi ya tsaya Imam Shafi'i malamin shi kenan ko yake cewa bai baro garin Baghdad ba inda shi Imam Ahmad bin Hanbal yake yace bai san wani malami ba wanda yake da ilimi yake da takatsan yake da tsoron Allah irin Imam Ahmad bin Hanbal in ka zo kaga irin yadda shi Imam Bukhari suke yaban Imam Ahmad bin Hanbal zaka dauka za ka gane lallai cewa imam ahmad bin hanbal ba karamin mutum ba ne ba wanda malami ne sun malumai na daga cikin malumai wanda suka kashe tun tana tana da zahi suka sadaukar da duk wani jin daɗi da suka mallaka don wannan addini ya kai inda ya kai al'umma su su fahimce shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin wanda suke suke karatun wannan addini suke fahimta kuma suke suke aiki da shi wannan muke Imam Ahmad bin Hanbal ya haɗu da fituntunu da dama wanda daga cikin wanda ya shahara shine wannan na na abin da ya shahi alkur'ani halitta Allah ne ko magana Allah sannan kuma bayan wannan har malumai suna mai take da imamun filfaka a wai shi imami ne shugaba ne har wurin talauci imam ahmad bin hanbal bai yarda ba saboda talauci muna ji saboda talauci bai yarda bai sadaukar da wani abu na addini ai kuna sanar da magana da makaranta wancan satsin ko yace wai ta ya za a in yarda in in yarda in ga magana a addini wanda manzon Allah bai ga ta ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka kama shi ana baya kashin nan ana son ya sallama ha yace to shi da zai haduwa da Allah zai yarda yayi magana a cikin addinin manzon Allah wanda manzon Allah bai karantar da ita ba to in yaje ya ce ma Allah ne ai daga cikin tarihi shi da muka bada lokacin da sarkin ne ya kama kuɗi ko ha yace wannan bala'in yayi wancan ko ha yasa aka aka maida aka maida kudin ya tsaya cikin talauci amma kuma yayi ma addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hidima akwai wata magana da yake cewa wai as-sabru 'ala al-faqr fi talab al-ilm eh hakuri da talauci wurin neman ilimi ka yi haƙuri don kana talaka ka daure masalaucinka a matsayinka na malami ko talibul ilm yake cewa khairu nazaradin ma'al jahi ya fiye ma kamar ka ce ya fiye ma duk wani abu da za ka samu ka zauna cikin jahilci ko kuma mutuncin ka ya zubi na mu yanzu ai hadisan ma wasu suke sai da ko ko daga an zo ma ta shanka sai a ce a samu kula na hadisi mai rauni a dai samu yadda za a gyara wannan matsalai ko buksan wannan ba sannan daga cikin wahalhalun da ya yi balaguran da ya yi mai tsaho kan neman hadisi guda ko wanda an yi bayanin shi wancan satun ko wanda da aka tambaye shi lahiya yake cewa tana iya yiwa ta dalilin wannan hadisin guda ne Allah subhanahu wa ta'ala zai yi mishi rahama ranar tashin alkiyama hadisi guda yayi garuruwa kan neman hadisi hmm ko kuma yanzu ha nan da shi sai ne ce a haba yayi nisa kawace makaranta sai ka taka tun daga nan hannan hmm koko wanda shi ma wancan bayanin mun karanta ita shi wanda malamin shi imamu shafi'i ko da yake ce ma haruna rashid cewa wannan kasa gari naka ya kamata a samu wani babban alkali sai ce mishi to malam wa kake so mu nada sai ce sa imamu ahmad bin hanbal ana kawo ya cikin yadda imamu ahmad bin hanbal yake da gudun duniya yace a na zo koyan karatu wurinka kana mini magana kan alkalanci kan a bani shugabanci yace wallahi ba dan matsayinka na malami na ba da bani ƙara ma magana alaƙa da kai kawai ta ilimi ce kaga wannan ke nuna cewa duka wanda ke da alaƙa ta ilimi kuma wanda yake son yayi malumta ta gaskiya sai ya kiyaye kan matsayin da shugabanni suke badawa ba an ce ba duka matsayi in aka baka zaka ta addini zai lalace amma malumai sai sun yi taka tsantsan ba sai kun fahimta ba yanzu misali kuna tare da wani magana da mana albani zariya Allah ya mai rahama ya rinka yi ko wanda yake cewa shi yanzu ba shi ba wani ofis yake cewa kai shi yanzu in yana son minista ya san hanya mafi sauki da za a yi gobe ka shi ya zama minista ya ce amma ba shi bane ba ya ce an sha kawo mishi a zo a ce malam ka zo a baka post kaza yace a a sai ce ga wani ɗalibi na nan shi ya cancanta ku bada ce amma malami ne da'awa amma furufuji sai in wani post yace wallahi zaka cinye da'awar ka ne kuma mun gani da yawa sun cinye da'awar ta ko ba haka nan bane ba a ko muna ai mun gani da dama ko kana ga da yawa sun mutu Allah ya kansu ko ko da san kai malami yana bayanin kaza to yanzu shi kenan. in kana ce mu an ce in duniya sai ma ka zama dan duniya to sai kai saka tsantsan saboda ni ku ne al'umma kuke kallo ku ne madubin al'umma haka ne ko ba haka nan bane ba to yanzu bakin da ka shiga ana damawa da kai akwai abin da bai faduwa saboda ni da kai ake yi ko ba haka nan bane ba a kuma sannan zai cinye ma wasu lokuta na karatuttuka yana daga cikin abin da ke rage ma malami kima kai tsaye a ga ya cika alaka da yan siyasa ko kuma shugabanni Allah ji kan malam Jafar kuna sanar da maganar da yake in kana zama a fada yace alal aqalla alal aqalla in kai baka yi sarai ba cikin bayananka ko kai ƙarya yace to sai ka ji an yi bayanin da yake ƙarya ne ko da ya saba ma addini kuma ka yi shiru haka ne ko ba haka nan bane ba ka yanzu zuwa gabanin nan suna kana kallo wani gaban ka zai ga yasa da mace ko ba haka nan bane ba to mara annukum munkara ha wannan munkarin yana koyuwa a kai kuna zazzamnan ma wani na shigowa duk sai kun tashi sai ko ba haka nan bane ba bai saba ma addini ba to amma yanzu in waje kake fa sai ka saba shi har gida ka mai nasiha ko ba haka nan ba na ga hucin fili an gwado ka a matsayinka na wani wani wani ka ga yasa da mace ka ji tsoron Allah wannan babu kyau ko amma yanzu in kai sai ce ni za ka ma kishigi a cikin lamarin mu daga mun jawo ka gobe kai ma sai ka ga not to yana daga cikin abin da zai ba malami izza wurin shine ya kiyaye ma kwaɗayi baki ɗaya ya kiyaye abubuwan da ke hannun mutane balle a sa ka irin abubuwa wanda suke na shugabanci yau an ce shugaba ne kai to kowa zai iya gaya ma kowace magana ko ba haka nan bane ba amma in ka rike mukamin ka na malamta Allah ya kan Dr. Idris yake shi yake shi wallahi matsayin shi yahi na musta yahi na minista yake shi to shi ne ke karantar da karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fasa inda yake wannan ai babu shi ko ba haka nan ba ya shi ne mala ya ce to shi yanzu bai bukatar wani minista yake ba wani post da zai tafiya shi daga nan sai kabari yace daga an kira ya malam mun ga kana da kokari ka goyi kaza kaza ka zo mu baka minista ko mu baka post kaza sai ce ga wani dalibi na nan wani yayi karatu ko ba shi akwai hikima cikin abubuwan nan baku gane ba duk wanda aka ga ya cika magana ko ana kallon zai zama barazana kan wasu abubuwa ko sai a jawo shi a sa shi shi kenan dole ya shiru yanzu ba ga misalin kuma yan sandika sai ku zo ku yi ta zanga-zanga ko ba haka nan ba daga an ja manyan naku daga ciki aka shiga ɗaki aka yi musu nasiha ko ba haka nan ba shi kenan sai su fito su ba ku hakuri in sun ba ku hakuri ko ba haka nan ba ko kuma ko su hiddo na su wanda ya ga dama da shi kenan an gama ko ko to shi yasa ake san malumai zamana suna da wannan takatsan tsayin kamar yadda yake kun ga magabata yadda suke suna gudun irin wannan abubuwan kamar da muka ba labarin Imam Abu Hanifa ko shi ma da aka mishi proposition in court in nan na alkali yake ina kan shi yake kai kwandam ha kwanda ce malam babu ilimin ne kai wace kwanda haukan ƙarya daga cikin magabata akwai wanda aka ce da gwamnati ta bashi wani post ko maye mahaukaci na ƙarya hauka ni kirki kawai zama mahaukaci sai da aka sa wani ce to da wani haukan ba da wani ba lahira ba abu mai wahala wallahi irin alƙalanci Allah ya samu cika da imani Imam Ahmad to akwai kisoshi da dama wanda muka ce da za mu yi bayanin su kan shi amma in muka ce za mu yi bayanin Imam Ahmad bin Hanbal zai zama na har yau ba za mu shiga cikin karatunmu ba amma ya yi wasiya akwai wasiya da ya maɗai shi kuma akwai wasiya shi wanda ya yi zo mutuwa yana daga cikin wasiyar da ya maɗai shi ina ji in muka karanta ta sai mu shiga cikin karatun namu yake cewa Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa dan shi Abdullahi ya bunayya ya kai dana alayka bi taqwallah ina ma umarni ina gargadinka ina ma nasiha da cewa ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wa luzumu sunna sannan ina umarta ka da ka luzumci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kakka yarda ka zama na ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a ko ɗan ƙato ko duk wata hayaniya da ka sani duniya ɗana kakka kuskura ka shiga ciki kawai ka lizanci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wattiba'il asar sannan ka rinka bin shari'ar sahabbai muna fahimta ka rinka bin fahimtar magabata ha yadda sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka yi ɗana haka yake son kai yake cewa wa iyyaka wal bid'i wa ra'i dana ina ma gargadi ina ma kashe ni kakka kuskura ka bi kai bid'a kakka kuskura a cikin addini ka kawo ra'ayinka kakka kuskura kai dauki magana ra'ayi da bid'a da ra'ayi duk kai waci da su kawai ka rike sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fahimtar magabata yace fa innaha don sabida ita bid'a da cewa ra'ayina yake cewa tuftu dini wannan suna wargazar da addini suna lalata addini ha bid'a tana lalata addini sarrai yana lalata addini yasa aikarar Allah yake cewa afara'aita man ittakhadha ko ilahahu hawahu baka ga wanda ya riki sarran shi ba a matsayin abun bauta ha sarai Allah ya kira shi a matsayin Allah to ra'ayi ne za ka ga mutum ya san hadisi sai ce su a mazhabar su ta kaza ko kuma a shi kaza shi yace to duk dana ina maka gargadi da kada ka kuskura ka hada cikin wannan abubuwan yace dana wal jimkalizm shi ma kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalizm shi abinda sahabbai suke shine kabar bid'a kabar sarrai yace fa innahum a'lamun nas wa abarrahum quluban yace saboda su ne wanda suka yi dukkanin mutanen duniya ilimi kai mamaki ko sahabbai sai kowa ilimi gaban su qur'ani ya sauka ko ba haka nan bane ba to kai yanzu wanda qur'ani ke sauka gaban shi za su ga mishi kuma sunnan da kake yi su ne ake ma bayanin aya ta sabko manzo Allah ya musu bayani kuma malamin su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai malamin da ya kai shi babu wa ya kai shi iya bayani wa ya kai shi iya misali babu shi yasa sun fi kowa fahimtar karatu sannan sun fi kowa zuciyoyi tsarkakakku sun fi kowa yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani su sahabbai za su ga zamanin su irin wannan bid'o'in da sa rai a su babu ruwan su kawai abin da manzo Allah yake kadai shine abin dubin su shi yasa sai ku ga sun yi rayuwa rayuwa wadda take mai dadi yace dana wasbir alal haq dana ina ma wasiya ina gargadinka da kai hakuri akan gaskiya ha suratul asr ne ne karshen ta وتواصل بالحق وتواصل بالصبر dana ina muka wasiya da haƙuri akan gaskiya kun san gaskiya tana da ɗaci ko ba haka nan bane ba kai zaka ga kai da kanka in kace zaka ga ma kanka gaskiya sai ka faɗa da kanka fa ko ba kai abin nan ya kamata in mutai na wa'azi ha ko ba haka nan bane ba kai da kanka zaka ga sai kai fada da kanka in kana son ka ga maka kanka gaskiya ko ba ku makanin ku hada a ai shine maganar da malam Bahaushe yake cewa eh maganar da malam Bahaushe yake cewa menene karin maganar da yake yi a wanda shigenta ce Umar yayi ta cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasibukum kowa yayi makan shi hisabi kowa yayi makan shi kididdiga a kafin a yi mishi shine sai ka yi tsaye suna cewa kai ba ka ba ka iya makanka faɗa ne kai makanka faɗa da kanka to gaskiya to me kake tsammanin balle ka gaya ma wani to me kake tsammanin balle gaskiyar nan ka hito ka bayyana ta a cikin al'umma ita ce wata jawo aka ce za a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta jawo annabi Musa ya tsere ita ce ta jawo annabi Ibrahim aka sashi cikin wuta ita ce ta jawo annabi Isa aka aka aka rataye shin nan aka gicciye shi wannan gaskiyar dai ita ce ta sa sahabbai suka tsere daga Makka suka tafi Madina a ita ce ta sa aka kama uwayen wasu aka kashe ita ce ta sa aka yanka uwayen wa'ansu to shi ne ce ya kai ɗana ka yi haƙuri a kan gaskiya sai yake ce mishi wa in ƙalla a haluha ko da kuwa a ko da kuwa wanda suke bin gaskiya su yi ƙaranci kuna ji ko da wanda suke yanzu daga ai magana sai a ce to ya sa ai duk mutane sun zama guda ko kai ma sai ka zama cikinsu a malam bahaushe ce wai in ka shigo gari ka ga kowa da bindi kai ma sai ka dauko ka sako shine in ka shigo gari ka ga kowa na ƙarya kai ma sai ka rinka dana ko ba haka nan ba in ka shigo gari ka ga kowa da taba a hannu kai ma sai ka dauko ta ka kare ha kenan adiba nan cikin sallolin da aka sa wani na kara wa in qalla ahluhu koda kuwa wanda suke min suke aiki da gaske sun karanci yace wa iyaka ya kai dana ina ma ka shege ina ma gargadi wa majalisat ahlil hawa da ka zauna tare da mutane masu san rai ha ka ji fa nan wata ayoyi ne da hadisai imam ahmad bin hanbal yake markadewa yake madan shi nasiha annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yace falyanzur ahadukum ila man Duhalin kowa daga cikin ku kalla da zai yi abuta to yana ma dan shi nasiha yana mai gargadi da cewa kada ka kuskura ka yi abuta ko ka zauna da mutane wanda suke da sarrai cikin mutane za su ga akwai wasu mutane wanda su da mun kowa ya musu shaida cewa su ko tare ake kullun abin da su suka fahimta shine kadai daidai a akwai wanda za ka kawo mai aya da hadisi ce ba na ki ba amma ni ganawa ko ba haka nan ba ko kuma ce a'a mu haka muka ta kamar ka kiyaye zama da mutane wanda suke da riƙon da ra'ayinsu wanda su akan ra'ayinsu ko akan sauransu za su iya ɓata komi na mun san kun fahimtawa wallahi ko aboki kake tare da shi in ka ga bai san gaskiya ko to kawai ka rabu da shi ka riƙe mai san gaskiya ya zama da shi ne abokin tafiyarka kun gane shi ne zai rinka boka shi ne zai rinka ma nasiha inda ya ga kai da kanka ka race cewa ne ka ji tsoron Allah ka gyara kaza ka gyara kaza ka gyara kaza amma aboki wanda duk abin da kai daidai ne shi ma ba aboki bane ba to kaga sai yake madan shi nasiha cewa ɗana kada ka kuskura ka zauna wurin mutane wanda suke masu masu san rai mai ahalar ya ce ta aiki halitta baya abu ta dawa fasiki ko yace bai halitta ba kuma ka yi ka zama da shi sai da ni sai da larura wace irin larura tahiya zaman mutuwa in ana yi ko taron dan ma'armi misali wannan larurori ne ko to wa ake ce mafasiki to ba ku zama tare da su a a ana tabawa to shi kenan to ai muta subhanallah yin imam ahmad bin hanbal yake ce madan shi fa inna majalasatuhum kaga zama da mutane wanda suke da sarrai yake cewa tura su shak tana samu mutum shakka a cikin addini kaga zama da yan bid'a zai sama shakka a cikin addinin ka kullun zai ce to wai yanzu ku kuna cewa kaza to ita wacce ayar da take kaza ba ni ba ba na ba to yanzu wancan hadisin dai so yake sai ya sa maka shakka dangance da kai abin da ka fahimta na gaskiya yanzu kun ce Allah yana da yana da hannu to yanzu ba su gani yanzu mutane suna da hannu a ba su ganin kaza ka sai ke ta kawo ma sai so ke sai ya sa ma shakka dangance da wannan aqidar taka ha don san kun fahimta ba sannan yake cewa ɗana ki kiyaye zama da irin wannan mutanen za su gurɓatan ma da addininka za su lalata ma aqidarka ai shi yasa kuka ga magabata suna cewa ko sallama ba ka yi mawa kan bid'a balle kai abu tare yaya ha to ka gawa saboda ni in dai kana alaka da dan bid'a ko wallahi zai da sama gobe shi zai da sama saboda shi kullun kallon da yake abin da yake daidai ne yanzu misali a matsayinka na wanda kake sabon ustaz sai a sallame sallah ana sallame sallah sai ga ka tashi ka tafi sai ce ka gani ko ku matsala ku ne izala addu'an ma ba ku tsaya ku yi ko ba haka nan ba yanzu sai ka ce a to ai an ce bid'a ne sai ce salata annabi ne bid'a istighfari ne bid'a kashi ko ko ba haka nan ba sai ya fara sa ma shakka sai ka dawo sai an tashi ka ce kana da tambaya ne matsayin wannan addu'a da ake bayan sallah sai ake ma bid'a to kuma sai ka ga to kuma yanzu salata annabin ne bid'a ko ba haka nan bane ba haka zai yi ta zai yi ta zai yi ta zai yi ta so ke sai ya gami ya sama shakka dangance da haƙi da ka shi yasa za ku ga magabata ba su yi sakaci ba har ta karatu a ce mutum ya samu burus ya tafi gari ka za karatu a ba kowa ake babun su bai sai kasashen waje karatu ba kowane sakarai ba ba kowace tunkiya ba su daman mata ba a maganar su mazan ma ba kowane sakarai ba ake babun su ya sai wata ƙasa karatu sai wanda yake da ilimi na aƙida kun gane in dai ba maka ba za ka ko madina kan ne dama dama amma duk wata ƙasa da za ka musamman kasashen da suke ba na musulmi ba bai halitta ga musulmi ya je can karatu ba sai in yana da cikakken ilimi na aqida wanda zai ba shi kariya kuna fahimta ta dan kai ya fada cikin shubha da irin abubuwan da suke wa mutane nawa ne suka je karatu kasashen nan suka dawo suka komo suna cewa babu Allah a nawa ne suka je suka dawo suke kallon uwayensu wannan addinin da suke an takura su akwai matsala kawai haka nan kana zaman ka a kira sallah a ce sai ka kai kai kai ba yanzu ba duniyar bane ba kawo ce bibita haka za su yi ta da dama za ka ga makullin da malai ba da labari bai ce wai wasu suka sai karatu menene ma kana da magaji ne koko wai suka kira abun sun fahimci juna za su yi arme ya ce a ba matsala ku zo nan sai a yi da daidaita komi in abin ya daidaita mu ma sai mu je san america yana ji ko ya ce a yi ko da suka komo ce don uban ku ba ku ba to amma in can ne ma suna da liga sai ta ci wannan abubuwa ha to shi yasa zuwa kasashen nan wallahi in ba ka da cikakken ilimi za su yi kokarin su gaya za su sama shi ba balle su suna hana idan su kwana su yi bincike abin da zai kawo ma shakka a cikin addinin ka dan su su sama shi kwana da gaske to ka kuma addinin bai dame ka ba ku yi ba ku gani duk wanda ya sahi kasashen nan wanda ba na musulmai ba karatu alal akalla abin da za a iya dawo ka ga yana saku saku da addini ko ba haka nan bane ba ko kuma yace nan ku kuna takura wa mutane kullum ku sha kai wa'azi bid'a kaza shirka kaza ba shi bane yanzu mutane suke bukata duniya ta ci gaba munafiki na ta ci gaba ana shirka daga cikin abubuwan da suke yi mutane kenan sannan za ka ga ko kuma in mutum ya je irin wannan kasashen karatu ya dawo daga cikin irin gubar da suke kwasawa zo ma mutane da ita suna kwaso wasu aƙidu na banza a wasu fikira mara kyau sai su zo su rinka yada ta a cikin mutane musulmai shi yasa ba kowa ake bari ba sai wanda ake kallon ya wadatu da ilimin aqida ko kuma in an bar ɗaliban sun tafi ko to a neman ma wani malami biza kamar da kasashen Saudiya suke a da in kasashen da ba na musulmai ba suka ba da biza eh suka bada kamar min haburu ga wasu ɗaliban su je su yi karatu ko to sai a haɗa su da malami in suka je can aka koyo musu abin da yake gaskiya ne da ƙarya malaman sai su tace musu sai wannan daidai ne wanga karatun ya iska ne ka ku ɗauka kun gane to mu ma nan kamata a ce ana haka ko ba haka nan bane ba tunda akwai mace wanda ake koya misali yanzu in ka zo chapter in nan na filo a terminal ko reunion ko ko a shi nan mai yawanci yan da ne ko aha yanzu da Allah ne in baka da ilimin aqida ba a ba a gurbatan ma da tunani ha wai yanzu ai ni yanzu ina koyi filo ko duk sai na ida ma in kore in ya zama dole sai na ma in ce to dai iska ne lalata tu ne duk wanda ka bane shi to ta kai manzan Allah ka ai za ka ji a duka wancan iska ne ka rabu da su kawai ka kama na manzan Allah to alal akalla kaga in malami ya ma wannan to yanzu ba ya nuna ma da ilimi ne wanda yake an ce a koya ma ko to shi kenan amma ga na gaskiya kace wannan da kuka ga muna koya muku abu salalura ne muke koya muku amma bai kamata ku san wannan ba saboda bai da wani alheri ko kaɗan shi ke nan kawai na gaya muku a nan nan wata ɗalibata tana sannan ta ce wani mushensu da ke musu filo a cikin kuri inda yake ƙoƙari ya furofite ya tusa musu duk abin da yake so ya tusa musu sai ce kai wannan ƙur'anin fa ba da larabci aka saukar da shi ba shi kuma ila ba yana ganin girman mushe ko ba haka nan ba a cikin a filo ne za a yi ta kirkiro ma wasu abubuwa wanda za su sama shakka da ne ta da addinin ka ko ba haka nan bane ba wayan za a zo a tambaye ka to me asalin mutum a ce ba magana aya ko wani zai to shi dan adam asalin shi daga buri ne zo ba wa mu ba buri bane ba sai mai buri to a aladan wannan ma in kai kai dogon yawo kenan dai kai abai in kace haka ne sai ake kare ya bace da ai kuna tune da wannan labari da naji mal albaniya ba da yake a rasha rishi wani mushi da yake can kun san rishi tana daga cikin kasashen da ke da kai irin mutanen na wanda su san san ba kuma yarda da shi Allah ba ko mu sani ba ha kwarai da gaske ku can ko kirsancin ba wani yawa ke gari shi an waye kwarai yanzu wani malami yana kurce yake cewa wai da abin da ba su gani ba ka taba babu shi wani yaro ce ce mu yana da hankali ce ce to ina yake to in dai ba su gana mu hankalinka ba yawa ka da shi ka ce kana da rai mu ce ina yake ka ce akwai shi ina ha ko to a kai wanda babanka ne gumi ya gaba yawa ya nuna mun shi ne babanka to duka suna ta kokarin su ga yanzu da Allah in tambaye ku daga nan ne wani yaro ke samun sha'awar cewa shi ma so ke je karanto filo kai ne da ita filo ba karatun kowa bane ba karatu ne na wanda ya gama sanin Allah sai ya yi amfani da wannan ilimin wurin wargaje masu aki da wannan kun gane musulmin da za su koyanta sai musulmi wanda ƙawahuwansu suka nitsa a cikin ilimi na sanin Allah kuma shi ma koyan da za su yi saboda in wa'ancin sun jeho wani martani a cikin addini da ilimin na na hayaniya irin nasu sai su ma su buga musu kun gane da wanda mala yake ba labari ya ji wace ƙasa ne ce wai takalmin shi marka in kaza ne kayan shi bugun kamfani kaza ne kaza sai ce to kai fa irin mutanen da ba su yarda da Allah ba kai yanzu motar ka kaga an sa mode in dishin a in ka bude rigar ka kaga an sa mode in Nigeria misali komi naka ka san daga to kai mode in ina ne sai a ce nawa sai lana ce to ita na cire in wayi ta ko na cire ita ke yin kanta misali to yanzu kaga yanzu wannan baiwa Allah ba dan da ta zo ta tambaya ba sai ta sai da wannan gurbataccen tunanin cewa Qur'ani ba da larabci aka saukar da shi ba ko sun ce a'a Qur'ani wai an saukar da shi da irin wata magana ce can daban wai yanzu da wurin mutane ne ake juya mashi da yake laraba ne aka saukar ma don su gama don su gane menene amma asalin shi sai ce tambaye shi da wani yare aka tamkar da shi sai ga mu yaron ko amma ga shi Allah ya ce alif la mimra ko alif lamara sai ce menene sautul yusuf inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqiluna da wasu surori wanda Allah yake bayanin cewa lallai ya saukar da ni alqur'ani ne da yaren larabci to yanzu kaga a ce alal aqalla musulmi na koya wannan in ka zo dole ka tsaya kai tarjihi dole ka ce wannan ne daidai wannan ne ba daidai ba ko science kake koyawa sai ka ce to nan gashi an ce kaza an ce kaza amma wanga ya saba mana manzo Allah ka ku dauke shi kam mushannan za su ma haka nan ai sai an kadan daga ciki kuma matsalar da ke da kwai shine za ka samu su ma wasu nasu fi sabila ko in ce ma da dama sun jahilci addini ko shi ya gama fahimta haka to balle wani ma mushan za ka yi gadama da shi kanta wannan abin mene ne wannan abin daidai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kuma ya tsare mana addinin mu da imanin mu kawai shi ne daidai sai ya ci gaba da ce maɗan shi yake cewa wa'alam ya kai ɗana ka sani annal haq fil ittiba kawai gaskiya tana cikin bin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk inda aka yi sabani to gaskiya kawai tana wurin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kun fahimta ba duk inda aka ce an ce can an ce can to gaskiya ita ce abin da manzan Allah yake sa yake cewa annas salamata fil luzumi sunna yake ka sani kuma kwanciya hankali jin daɗi hutu yana cikin bin sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaji yadda magabata suke matsayin su wasiya ko annabi yaqub an kuntum shahada idza hadar yaqub al mazkur haka nan ba magabata suna ba akida muhimmanci kwarai mutuwa ma in za su yi suna kiran ɗiyansu su ji kan mi za su ci gaba da tafiya ha mu kuma yanzu kai ne ake ta kokowar da kai to ni kike zamanin diyanka ka tara suka musu wannan ha mutane duk sai yake ce ba su san gaskiya duk wanda aka bayanin gaskiya sai kaga ana kokarin fada da shi ko yace an ci mutuncin shi ko yace an yi kaza ba ka ga magana gaskiya aka gaya ma ba kawai ka roki Allah ya azabta ka da binta shi kenan kawai amma ina wanda yana daga cikin abubuwa wanda suke mi nasarar kaga ya yi maɗan shi na harko wasiya cewa ya ji tsoron Allah shi ne asalin dukkanin alkhairi sannan ya lizumci sunna da abubuwan da aka fahimta da annabi sallam ya ce wannan su ne hanya na cin nasara ya ce ɗana ka guji bid'a da ra'ayi yake cewa saboda wannan suna wargazar da addini suna kawo wuce gona da iri a cikin addini ɗana ka yi koyi da sahabbai saboda ni sahabbai su ne mahi alkhairin wannan al'umma sannan ɗana ka yi haƙuri ka tsaya a kan gaskiya ko da kuwa masu kan gaskiya su ɗan kaɗan ne ba su da yawa sannan ka ƙaurace ma duk zama da mutane wanda suke ɗan bid'a ne ko kuma masu sarai to shi ne abin da ake son yaran mu su taso da shi tun suna ƙanana su taso da sanin Allah ka nuna musu Allah ne gaba kuna ta ne wane ne wanda mamashi ta tura ya karatu ta mai wasiki da tsoron Allah sannan ta haɗa mai da kai ya kuskure ya karya ya zama mai gaskiya a da ɗan daba suka tarbe shi ana ana fashi ana kwata kuɗi shi da kanshi yace shi akwai kuɗi a tattare da shi kadi ba fa wai shi yana da kuɗi yaro sai suke mamaki kai baka san su waye mu bai ce ba ko ɗan daba bane ba kowa na ɓoye kai ka ce kana da kuɗi ya ce eh ce me yasa ce mammashi ta ce ya fito neman ilimi ne mammashi ta ce mai kai ya kuskure ya ƙirya duk abin da za a yi rizanci gaskiya mu har yanzu ya ina ma yaro ko zan fita daga cikin kilas sai na ta ɗaukar mini duk wanda ya ɗigi cikin kilas ina a rubuta mun sunan shi ko kuma wanda ya tashi daga wurin shi yanzu da na zo wadda na sa ta yi aikin ko da ta zo ta kawo mini lista in ta sunaye sai ta sa har da sunanta yanzu ko da na zo duk hukuncin da za ni masauran sai nace ita banda ita ta koma nace me yasa kika sunan ki tace ustaz ni ma na yi ɗibi nace to sai na yaje miki abin akwai ban sha'awa kwarai ko ba haka ba kai yanzu a ce kai ne da yi hawa kai ne hawa a mu fa in ka lura masu doka su ne ke taka doka ko ko ba haka bane ba masu doka su ne su adda taka doka za ka iya to ai ni ne mana ni ne shi ne amma ya san babu kyau kuma ya yi to kaga alal akalla in aka koya ma yaro wannan akwai kyau sun suna ƙanana cikin gida duk wanda yi ba gaskiya ba a nuna mai yayi ba gaskiya ba sannan a hukunta shi gaban ɗan uwan shi cewa kace yi koyi da shi yaran mutum suna ƙanana sun iya karya sun iya munayiki uwar za ta yin shi su je gida sha bakwai ko ba haka nan ba ta ce in na ji babanku ya ce ma ina muka sai kashe mun sai gidan wani wannan shegen bakin alhali ita kuma ita ke da shegen baki ko ba haka nan ba sai na buge shi to kin ga kina koya ma ɗanki ƙarya ne yaro ya jawo sai ne ko ya banna cikin gida daga an zo waye ki ce shi ne yayi in alfarma za ki nema min ki nema min ko ba haka nan ba to amma yanzu yaro ya banna in baban ka yazo kaka kuskura ka ce kai ne kai kai shi ka ji ko an koya mishi ne ƙarya ba ku so ku gani an koya mishi ƙarya to wani za ka ga da girman shi aini alala kallai hita 17 malam sai koko kanya mutane ba su mai da su komi da yanzu shi yasa duk al'umma ta komo babu albarka waya ta fauta bi alo eh wallahi kaza wallahi eh gani nan eh ina baki sai an zo a ga munafiki ya yi san mai tsakanin shi da wuri ai ƙarya ce kai musamman wannan ƙarya ta sallah mutane mutum eh ina ina kana ina dan inda kike mana daga nan sai ka wuce ta gaba ko ba haka nan bane ba kuma ƙarya in mutum ya saba ko wallahi har tsohon shi tana tambaye shi har tsoha su ba ka jin wasu kakannin suna ƙarya yana ma magana kawai ka san ƙarya ce yake yi to kawai dai suna wani gari ba ta haɗuwa Allah ya sa mu cika da imani ina ji za mu saurara ana ta nuna lokaci yayi tun ɗazu sati mai zauwa sun shiga karatun lissafi kawai insha Allah kenan kuwa sai ka kaɓe mana ya kura ko mace ƙala shekul imam abu muzaffar abdulmalik bin ali bin muhammad al-mahadani ya ce haddasa shekul abu abdullah an hara isnadi ko ta Allah ya kawo muna da akwai tambaya ne da babu tambaya sai mu karanta isna da na'am
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam na gole abokin abokin mu yana nan fadlu a tani mm sai ni ne eh muna yi sai ni wannan bid'a ne yace bid'a ne saboda ni sai ni saboda sai ni saboda mun zan da ke mata kai tana yi da duwatsu sai su mata da ba ta da tsiyana a bayani yace saboda an tsiyana ya kusa ba shi da lahira aha aikin wanda shi ma abin ɗaya yana ba da shaida na yara dan shi mutu ya manzo Allah ya yi ya yi ka sani yana ba da shaida na yara tunda zuwa kuma kuma an so da wanda mutum ya kire su ko zuwa su kuma da su wanda Allah ya yi aha dan shi ne to ai gida amma shi wanda ya go ya ce ko da gida a ba dan shi ne ko manzo Allah ya ce mura kun da gida a dalala mm sai shi ne rubuni ban yarda shi wanda ya go kuma da ni na ko kuma ne kan sai ka ce shi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aika Allah bane ba koko ni sai ne shi ne ban yarda ba mm nake da yaran ce cewa ta yi wasu ba da jina mm sai abin mutu ya zama irin jima shi ne suna jina kama a ci kama a malamu wannan iska na cewa kama yan tsabbara a ci ba bayan su ba na kama ne wanda to ai ko malamin ahlus sunna inda ya saba mu sunna bar mai magana shi ai yanzu ba ya ce ma dahir bauchi malami bane ba sai ka ce na yarda dahir bauchi malami ne kai baka yarda manzo Allah ya yi dahir bauchi ba na yarda to ka dauki da manzo Allah ka bar dahir bauchi mana ba shi kenan ba kuna ta mutu kenan daga nan za ka gane musulunci yake ne ko da iska ne Allah ya sa mu cika da imani shi kenan ba wani tambaya ko na'am na kiya ba an karanta ba ah
kun malam nan wannan ila abun wanda aka zanci na na faɗan nan ko su alibibi irin da lokaci ana tanyin haka guda yana sallah guda bai sallah mm shi mai sallah wanda bai sallah sai yana ma mai sallah irin yi sai a cikin wata sallah da zo ka biyu nan nan ga in ka zo ka ga Allah ne in kana ƙara mai ba ka samu da an ka zo an kai baka sai ya samu wanda bai sallah sai ran zuwa sai ya samu shekara ta ji ta zaka ya zaka ya ya buga bai samu ba sai ƙara shi ne na faɗa maka to sai ya gwada wannan sallah kuma sai ya samu ba subhanallah kuma wannan ba bai wannan ai take yan duniya ne haka suke cewa ka san shi Allah yana da hikima duk lokacin da kake ƙara matsawa kusa da shi to zai jarrabe ka ne zai jarrabe ka ne shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nasu bala'an wanda suka yi kowa shan jaraba wanda suka yi kowa shiga bala'i na jarabawa yake su ne al'ambiya su ne annabawa bayan su ha yake sai masu tsoron Allah al'amsar fal'amsar haka haka duk wanda ya yi imani da Allah to ya jira jarabawa sai Allah ita kuma jarabawa kuma tana zuma bawa ne kan abin da yake so ko abin da ya yi so to Allah ya yi ne ga ka yarda ko ba za ka yarda ba ka yi imani ko ba za ka yi imani ba to Allah ya tsare mana imanin abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatokin mu na alkhairi baki daya ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce muta dukkaninmu nan muna da bukatoci daban-daban muna da damuwoyi daban-daban da matsaloli daban-daban wanda mun yi imani ba mu yayewa sai Allah Allah muna roƙonka ka yaye mana ya Allah duka muna maciyata ne kuma iyan maciyata ne ya Allah kai kaɗai ne mai arziki ya Allah ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka yi gafara ga iyayenmu da malumanmu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani kuma in ta mutu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kahurci da kahurai ya Allah muna roƙonka ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah ka sa ma rayuwar mu albarka baki ɗaya akwai yan uwa da dama da suke cewa suna buƙata addu'i Allah ka san su ka san buƙatocin su ya Allah ka dasar da mu da su baki ɗaya ka abin da kake so kuma ka yarda da shi ya Allah muna roƙonka ka sa mutuwa ta zama na hutu ce gare mu ya Allah muna roƙonka rihin asiri duniya da lahira ya Allah duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi ya Allah duk mutumin da ke kokarin jami'a musulunci da musulmai shi ka ta kowace hanya yana shirya Allah ka shirya da shi in kuma bai shirya Allah muna roƙon ka kai mana maganin shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh